لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم للسادوة أولا السافية من البركة يوم من السافية شيء تلاهدي شاشة لغوة رمضان حجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina an dari hudu da arba'in da shida wacce ta daidai da sha shida na watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wanda masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen wada saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul al'an'am Allah muke roƙo ya dace da mu wajen fahimtar daidai da yin aiki da shi. Allah muna roƙonka ka sanya alƙur'ani ya cece mu a ranar alkiyama. A jiya mun tsaya akan aya ta goma sha bakwai fadin Allah ta'ala wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wanda a yau insha Allah ta'ala za mu nana ta karatun da mu dan karasa bayani akai daga nan sai mu ci gaba insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الله سبحانه وتعالى ya shiga bada cewa wa in yamsaka Allah bi dhurrin idan Allah ya so ya shafi ka da wata cuta fala kashifa lahu illa huwa babu wanda ke iya yayewa na wannan cuta sai shi kai wa in yamsaka bi khairin in kuma ya shafi ka da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah madaukakin sarki shi ne iko ne akan dukkan komai na'am wannan yana daga cikin usul na tauhidi shi ne dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma fatan samun dukkanin wani alheri daga wajen wa daga wajen Allah kuma ka gane duk wata cuta daga ta same ka daga wajen wani ne Allah ne ya kaddara maka kai a wurinka kana ganin sharri ne ka faɗi ka karya ƙafa kai sharri ne a wurinka kana zazzabin malaria kai sharri ne a wurinka kana ganin cewa ka rasa dukiya kaza ko ka yi noman baka sami abin da kake fatan samu ba wanda zai taimaka maka wajen samun abubuwa masu yawa amma ba haka al'amari yake a wurin Allah subhanahu wata'ala domin ka'ida ce amma in ka ga Allah ya jarce ka da wani abu to ya maka wannan jarrabawan ne don wannan jarrabawan ta zamto maka alheri wannan abin da ya same ka ya ja ka zuwa ga ƙara wasu kyawawan ayyukan da za su taimaka wajen samun ainihin wato babban daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa da Allah ta kawo burin sai kawo ta ne sai kawo ta nakira a ƙa'ida wajen malamai suka ce annakiratu fi siyaqin nafi tufid al-umum idan ka kawo ainihin wato nakira a siyaƙin korewa to ta game dukkanin komai tunda Allah ke fara ya tashi falahu illa hu kowace irin cuta ce amma sai dai mu sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi da ke karantar da musallar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi akwai addu'a da ta shahara manzon Allah yana yi wani lokacin za a sallar tarawih an yi kabbara za ga liman ya dade addu'ar buɗe sallah daga cikin addu'o'in akwai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana min al-muslimin sai ce Allahumma antal malik لا إله إلا أنت أنت ربي خلقتني واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وبيطبنا أنا قصاب الله كفلا مني شيخا كو إلا شيخا باقوا أبندا wannan addu'a ke cewa na fuskantar da fuskata ga wanda ya kaji halittar sammai da kasai yana ne muna ina mai kaɗaita shi da bauta ina mai karkacewa dukkan wani shirka kuma ba ni daga cikin masu shirka lallai sallata da yankana da rayuwata da mutuwata ba ke ɗayansu ina yin su ne ga Allah Ubangijin halittu ba ke ɗaya ba shi da abokin tarayya da wannan aka umarce ni kuma ina daga cikin musulmai suka ce ya Allah kai ne sarki kai ne mai mulki kai ne dukkanin komai ke hannunka babu abin bauta bisa cancanta sai kai kai ne ubangiji na kai ka halicce ni ni bawanka ne kai ubangiji na ne kuma ni din nan ina tabbatar maka da laifukan da nayi lallai nawa ne ni na aikata su don haka ya Allah ka gafarta min zunubaina don babu wanda ke gafarta zunubai sai kai kadai dalla ka ji madar tauhidi ya Allah ka shiryar da ni zuwa da kyawawan ɗabi'u da halaye babu wanda ya isa iya shiryar da ni zuwa ga waɗannan kyawawan halaye ke kai ya Allah ka tafiyar da dukkanin wasu miyagun ɗabi'u da halaye da na babu wanda yake iya tafiyar da wannan abin ya Allah sai kai kun gani la yasrif anni sai'aha illa anta kika ce labbaika wa sa'adik amsawa gare ka ya Allah bayan amsawa na amsa na ni kauya gare ka ya Allah wal khairu kulluhu bi yadayka dukkanin alheri ya Allah suna hannunka was sharru laysa ilayka babu wani sharri da ke gare ka ya Allah nan ne mahallin shahid wal khairu kulluhu bi yadayka dukkanin wani alheri yana hannun wani ne was sharru laysa ilayka amma sharri baya tabbatuwa zuwa gare ka kaga sai ya kore duk da Allah shi ya kaddara aukun sharrin amma ba a jingina wa Allah sharri kaida ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk wani abu da yake da ka samu kayi noma ka samu kayi kaza Allah ya baka ci ya baka sha ya baka ƴaƴa ya maka sutura ya maka kaza ya rufa maka asiri duk waɗannan abubuwan kakaf Allah ne kaɗai ya maka saboda alherin da gare shi ce. Mani Allah ce, وما أصابك من سيئة فمن نفسك دون ممونة أبدا خليها ساميك ما شك تنا هذا الجد كي تنا فاما لمثلا يارا تربيا في يا لا لا شيء تنا فاما لتلوشي قال في ذاك الكبيرة كنت مكرم سيارة كان تفاما لمثل رأيوة كان فاما دا rashin lafiya duk wannan abin kai ka jawa kanka ba Allah bane ya ja maka to sai dai sunnar Allah shine in ya jarabce ka da wani abu na sharri so yake kai maza ka ruga zuwa gare shi kamar da fatan samun yayewan wannan abu zuwa gare shi shi kadai ka miƙa mar komai ka ce ya Allah kai ne mai yi kai ne mai mulki Allah kai ne mai badawa Allah ka bani Allah kai ne mai kaza Allah kai mun ya Allah ni din nan rago ne ban da wani kokari ya Allah ka taimake ni Allah ka rangwanta min Allah ka tausaya min Allah ka yi min kaza ka yi min kaza wallahi Allah ya maka amma ka kuma kana cewa wani ne ya samu hannu ai abin akwai abin nan ai sai ka miƙe tsaye to kamar ya girgire in ka so ka tashi sama abin da Allah ya kaddara zai faru da kai wallahi babu wanda ya sai canza wannan kaddara babu wanda yake canza ta don haka ba a jingina wa Allah sharri sai dai ne alkhairi ka shi yasa a babin balaga za ga yadda ake magana cewa ba a jingina wa Allah sharri aljanu ba shi yasa ba a san ba ka da kace Allah Allah ya jirci da rashin lafiya a wannan munin da ladabi ne ga Allah sai dai ka ce an jarabce da rashin lafiya an jarabce ni da faduwar noma shekarar nan an jarabce ni da kaza ka mai da al'amarin mugunyin abin da ya same ka zuwa ga kanka ka kan gina zuwa ga Allah amma duk wani alheri ka samu shi Allah ya min alheri bana Allah ya sa min albarka bana Allah ya bani haihuwa Allah ya bani tarin zuciya Allah ya bani ilimi ina godiya gare shi Allah ya yi min kaza wannan ka gina zuwa ga Allah Allah ya samu gani shi yasa shi yasa aljanu da suka suna tashi sama suna zuwa suna jiyo maganganun mala'iku suna gaya wa bokare lokacin da Allah ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suna tashi sama sai suka kai an sa mala'iku masu tsaro a sama wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan kaga kawai tsaro na mala'iku ta ko'ina wa shuhuban da kuma ainihin wato wasu irin taurari na wuta wanda duk wanda ya ƙwarin zuwa ya ji maganar za ta harbe shi kashe shi tarwatsa shi sai suka ce wa anna la nadri mu mun sani ba a sharrun urida bi man fil ardi shin sharri ake nufin kaji ake nufin waɗanda ke bayan ƙasa da shi am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu yana nufin musu shiriya ne kaga sharri sun yi zuwa gaba sun yi gina zuwa ga Allah ce sharri ake nufin wa yake nan kinan ba Allah ba su a wurin su amma sun san Allah su kadara me ne fa wa komai to haka kai ma ya kamata wa sharru laysa ilayka sharri bai tabbatuwa zuwa gare ka ba a jingina maka sharri ya Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ba zai gushe ba yana jarabtar bawa da wani abu na cuta har sai an wayi gari zunuban sarantaka kaf Allah ya karkaɗe su irin yadda bishiya ke zubar da ganyenta gaba ɗaya ke tuhon sabon ganye haka Allah ke wa mutum ya jarce shi cuta yanzu Allah kai a wurin wanda ka jarce shi wannan cutar menene a wurin shi a'a sharri ne shi a wurin ciwon a wurin shi menene sharri ne amma wannan gafaran zunuban da ya samu aka dankare ne zunubin shi kaf alheri ko ba alheri bane la Allah inda Allah zai bashi da lafiyar shi a ce mishi kai aikin da zai sa Allah ya gafarta maka ba zai iya Allah ya san haka don haka a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya sau da yawa Allah yana so ya ɗauka darajar wani bawa a lahira a gidan aljanna ya kai wani ƙololuwan mataki amma aikinsa ba zai iya kai shi zuwa ga wannan matakin ba sai Allah ya jirabce shi da wata cuta ko da wani hasara a rayuwa sai a wayi gari cuta ta same shi matsala ta same shi sai Allah ya dinga ɗaukaka darajar shi ta hanyar wannan cutar da ya sa mishi Allah ya kai shi wannan matsayin a gidan aljanna yanzu don Allah samuwan wannan abin da shi alheri ne ko sharri ne alheri ne amma tun da mu ba a yi mana kashafi an buɗe mana a fatin lahira ba ba ma iya ganin abin da ke faruwa to shi kenan sai mu ɗauka kawai a yi mutum kamar na zagi sama wannan abu kama an samun hannu a'a Allah ya gaya maka ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika duk alheri idan ka gani daga Allah ne duk sharri in ka gani daga gare ka ne imamu gano wannan wannan yana daga cikin ladabi wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka in aka shafe in Allah ya shafe ka da wata cuta babu wanda ya isa yayi maka ita wa in yamsaka bi khairin in kuma ya soka wani alheri ya same ka alheri ya same ka ne ne fa huwa ala kulli shay'in qadir fa ai shine mai iko akan dukkanin komai gaskiya ne ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها duk wani alheri duk wata ƙofa ta rahama ta jin ƙai ta saukan arziki da ƙaruwansa da yaɗuwansa da tabbatuwansa babu wata ƙofar da Allah zai buɗe na rahama da jin ƙai gare shi babu wanda ya rufe wani ƙofar wa ma yumsik abin ko da Allah ya riƙe ya hana fala mursila lahu min ba'di babu wanda ya saki wannan abin mutane su same shi وهو العزيز الحكيم الله شيني العزيز ما هو يوند باب أبو لكي درسة وشيني الحكيم من هكما شكو بدانا رود قبل ذكا لكومي كذا أنه الله رجع بنا مكش كقوما صوت يونس الله يقرى بينا مكا وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إذا الله يسوي شافيك دوت شوتا با وندي سياي مكا ونن شوتا سيشي كأي wa in yuridika bi khairin in ko Allah ya nufe ka da samun wani abu na alheri fala radda li fadli babu wanda isa ya mayar da wannan falalar ta Allah ka gaba ka same ta ba kawai in ka gaba ka samu ba a rubuta da kai bane in ka kana ta fama ka buga ka buga ga wani ya zo lokaci guda kawai ya shone ta ya wuce ya wuce wurin ya gina gida ya sai mota ya yi aure ya ƙara aure ya je umara ya je haji dama can haka Allah ya rubuta mishi kai iyaka naka addini kenan ka yi haƙuri ka yi haƙuri naka na zuwa naka na zuwa Allah in ya ga dama naka na lahira sai ranar alkiyama Allah ya yaye maka duk wata musiba duk wata damuwa a farfajiyar alkiyama ranar da kowa ke cikin tashin hankali ka zama daga cikin waɗanda suke zama wujuhun yawma idin nadira إلى ربها ناظرة الله في مكان الخير kenan wannan zai ƙara nuna mana cewa ashe duk wani alheri ka ka samu Allah ya rubuta shi sharri fa Allah ya kaddara shi shi sa ka duba mutanen garin Makka a daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hijira aka ce musu a ciro kowane kowane jarumi a cikin kowace kabila daga cikin kabilun larabawa ɗaya banu hashim ɗaya banu makhzum ɗaya banu tayin ɗaya banu kaza a zo a kewaye gidan manzon Allah yana fitowa ku buge shi kanku kashe shi zai mu huta Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ga tana kofa amma ne وجعلنا صوت ياتي وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون الا تقول من الله ولا آية Allah ce mun sanya gaba gare su muka sanya wani shamaki bayan su muka sanya shamaki sai muka makantar da ganin su gaba daya idan ba su gani suna kwancen suna zaune kowa ya tsarkamo su ana jiran fitowarsa kawai sai wani bacci ya zo ya lullube su ne nauyi manzo Allah ya ce ya kalle su ya kalle su manzo Allah ya dariya ya ɗibi ƙasa sai da ya je zuba mu kowa tulin ƙasa a kan shi ya gama zuwa musu wannan ƙasar sannan ya kama hanya ya fita sai suka yi nisa da sai na abubakar sai gashi an farka kai da aka ina ce ina ce a cikin gina a gani ai ba wannan ƙasar ya samu nan fa aghshaynahu Allah ya shiru kaga wannan daga Allah ne shi yasa malam ka rike alqur'ani gaskiya ne alqur'ani kariya ne daga dukkanin sharri ni Allah subhanahu wataala ya faɗa ya faɗi abubuwa da yawa game da wannan a cikin alqur'ani mai girma don haka wannan yana daga cikin abin da zai taimaka maka wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نشورا التي إذا كرنت القرآن من جماعة سين سن ونشامتي فكان كذا وأن باسا الإيمان بجد الله را وإن شامتي وأن ذي كتب فكان كذا ومسافة لو سهل من الله manzon Allah ya tura shi ya je ya da wani sako wasu mujrimai suka bi shi a baya ana ta yi mishi da aka shi mala yana kwance sai ya hango su yace shi kenan ai an riga an ci mun ke sai tana da wannan ayar kawai sai ya taho ya tunkaro su yana karanta alqur'ani haka suka fi kwano akan dawakai suka wuce shi ba su gan shi ba suka can shi ma ya wuce shi wani wuri abin shi kuma Allah ya tsirtar da shi wannan ya nuna maka cewa dole ne yayin da kake mai imani ka mai da al'amarin ka gaba ɗaya zuwa gaba ne zuwa ga Allah shi sai Allah ce in koyi ne sai ka da wani alheri babu wanda yake yi da wannan alherin ba wanda yake hana ka fala radda li fadli yusibu bihi man yasha min ibadi Allah yana shafar wanda ya so daga cikin bayinsa inda alheri ne da alheri inda sharri ne da sharri amma ne kai shi mu'mini shi sa mai ma'ana kace ajaban li amri mu'min ko yi mamaki game da lamarin mu'min dukkanin al'amarin sa alkhairi ne mun zalla ce wa laysa zalika li ahadin illa li mu'min wannan ko bai faruwa ga kowa sai wanda ke mu'mini in asabatu sarra in alheri ya same shi yalwa na rayuwa shakara fa kana khairan lah sai godiya ma Allah ya san wannan shi ne alheri a gare shi وإن أصابته ضراء إذا من أبو ميمونة وتكن تتشافيشي يا سنوانين صبر في حقل فكان خيرا له في زمان هي أبريشي عبد الله بن عباس ألا تعالى بشيء حديث الإمام أحمد بن مسلم كرويته النبي صلى الله عليه وسلم بيكي الشواء يا غلام يا كيوان يا رو إني أعلمك كلمات zan karantar da kai wasu kalmomi ihfazillah yahfazka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahaka kiyaye dokokin Allah zaka sami Allah a gabanka idza sa'alta idan zaka yi roƙo fas'alillah roki Allah shi kare Allahu akbar wa idza ta'anta in za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako a wurin wani ka nemi taimako a wurin Allah ita bishwa alam ka sani ka sani law anna al-ummata inda a ce duk mutanen duniya kaf law jitama'u ala an yanfa'uka da rafi tangan ko akan ka amfanar da kai da wani abu لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك بات إيا إينا مك وانا أبناء أنفاني في أبن لألا يسو يسانيك أنا أنفاني كأنفانا إن يرى دموني بات إيا تيارة مدينة دموني إن اليوم إيني ذا يتقوا أن أي كارو كارو أي تفاما ولا والله بلا أسامة أبن ليش ولا يكون إبا سو ألا يقدر سوني أجدنك يتشو ولو اجتمعوا هكذا نجا ذا في تارو على أن يضروك كم تشوتر لكي لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك بذاس إيه تشوتر لكي لكم لا فاتي أبن لأن لا يرمو تادع ما ليس عليك ليس عليك ليش انت إن قالت الكيف رفعت الأقلام القلم لا كان يتقدر من تعرض عن الكيس ya jaffata suhuf takardun da aka rubuta sun bushe turan gini turan ga in za ka yi tsoron wani ya cika maka baki wallahi in dai mu ne wallahi ta za mu sai je gari ba abin da za mu gani sai alkhairi da kai da umma duk kai yanzu nan Allah ya to mala'iku wan nazi'ati gharqa ka gama yawo ko sai mu ninka malam duk shirkiyar da kake yi kace tsubbu kace kace kace duba kace mutane tsafi kai ma wannan ka raba aure ka sa ka ci soyayyen wani a zuciyar wani Allah ya ba ku dan dama kuna yi tsafa tsafan ku duk abin da kake yi ya riga ya wuce yanzu za a je asalin gidan gaskiya ba maganar ƙarya kishi za a fara malam tun da mutum za ka kana ta harba harbe bige bige malaku sun gama casa kamala to kuma can din tasirin bala'i ba ruwan Allah da wannan in ka mutum yana takama yi kama za ka gani ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi ko kuwa don ka ji tsoron shi ka ji tsoron tsumma ila ma tsumma ya cutar da kai don da za a ji ga tsumman ka sha kan samu matsala ko eh amma shi kan babu da zai iya maka yi da Allah ya ce bari ya nufo ka da wani abu kafin ya kawo sai ma shi ta kaɗe shi kawai shi kenan zan ce wallahi ya karye wallahi zan bi jiwa na karye shi kenan wani yau Allah kafa na ba bai zuwa kuma ga Allah ba wai shi ma Allah ma nashi ne wai yo Allah na kaji Allah ma nashi shi kadai ka dan adam yau yan gane hali yace a wata riwaya da ba ta tarwizi ba manzon Allah cewa ihfazillah tajidhu amamaka ka kiyaye dokokin Allah za ka sami Allah a gabanka ta'arraf ila Allah fi raha yi kokari ka san Allah ka tuna da Allah ka ambaci Allah a lokacin da kake cikin walwala da jin daɗi da kwanciyar hankali ya arifka fi shidda shi Allah zai tuna da kai a lokacin da ka auka cikin damuwa da matsala gaskiya ne amman yujibul mudarra idza da'a wane ne yake amsawa wanda ya shiga cikin tsanani ya amsa mishi addu'ansa wa yakshifu su'a kuma ya yaye dukkanin wani mummunan abu ويجعلكم خلفاء الأرض يسمى تكرمتم وما يا أبا الأسى أإله مع الله أقول وأنا أبو موتى تعرف الله لي بعض بعض don haka wannan kaɗai ya ishe ka ishara sai ya ci gaba da ce mishi menene wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhli'ak duk abin da Allah ya kaddara zai same ka to wallahi da na kuskure maka ba an kaddara za ka faɗi za ka faɗi za ka ji ciwo za ka ji ciwo ba za ka ji ciwo ba ba za ka ji ciwo ba ƙura ta ta shafe ka ka karkaɗe haka Allah ya rubuta wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka abinda kuma zai kuskure maka ba zai taɓa zantuwa ne samun ka ba yace wa'lam ka sani annan nasara ma'a sabr dukkanin nasara tana tare da haƙuri wa annal fawza ma'al karb kuma dukkanin farin ciki yana tare da bakin ciki wa anna ma'al usri yusran dukkanin wani tsanani yana tare da mene sauki a wurin Allah subhanahu wataala to ka gane wannan ba mu yi cewa sai Allah wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin فهو على كل شيء قدير محمد طاهر ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير يا كاو مغنغنو جاوا كما da wannan aya da batutuwa masu matuƙar muhimmanci inda yake cewa asalin wannan maganar ana yin ta da manzon Allah ne ya ce wa iyyan saska ko abdamir ya'udu ila man ila nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ila ummatihi amma yake cewa Allah fa khatabahu Allah bima yuthabbitu nafsahu wa ma yu'annisu a'da'ahu min an yastanziruhu shirin Allah da magana da manzon Allah ne da abin da zai tabbatar da zuciyarsa akan isar da wannan sako da kuma abin da zai ma ainihin wato tabbatar masa da cewa su makiyansa ba za su iya kaiwa zuwa da samun dama da cutar da shi ba duk yadda suke kokari wajen cutar da shi bi sharrin wa adan da wani sharri da wani cutarwa ba za su iya ba fa khatabahu sai Allah ya mishi magana da wannan shi ne kuce shi ne kwatankwacin abin da Allah ya faɗa game da wani annabi Ibrahim suka ce af ai kuma kan yin namu ta su gama da kai ka tsorace su ya ce wa kaifa akhafu ma ashraktum ta yaya ni zan ji tsoron waɗannan gumakan da kuke ya haɗa Allah da su a wurin bauta amma wala takhafuna annakum ashraktum billah ku ba sa jin tsoron kuna shirka da Allah kuna haɗa Allah da wani a wurin bauta ma lam yunzil bihi alaikum sultana wanda bai saukar muku da wata hujja akan haka ba fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun tsakanin bangarorin nan guda biyu bangaren Allah da bangaren su waɗannan gumakan nasu wane ne ya fi dacewa ya haifar da wani abu na samun aminci da tsaro in daga sai ne kuma masu gaskiya ne in kun sani sai ce allazi na amana su ne waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmi ba su cakuɗa wannan imanin nasu imanin su da ainihin wato shirka ba Allah ce ulaika lahumul amn waɗannan su ne ke samun kyakkyawan tsaro ko wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayye yake don haka shi yasa Allah subhanahu wataala ya yayewa annabi sallallahu alaihi wasallam tsoron mushrikai ya sanya mishi tauhidi da kadaita shi shi yasa ma Allah yake gaya musu qul ata'buduna min dunillah kace da shi yanzu kuna bautawa wanda ba Allah ba ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda bai iya mallaka muku wata cutarwa ko wani abu na amfani wallahu هو السميع العليم الله شيء لم يجي كما شيء مثلي شيء فعل إبراهيم قال شيء سكري قل كثير هل يسمعونكم إن تدعون ويقول ما كان في شرع سنا إيه جنف إذا كنت راسه أو ينفعونكم أو يضرون خصنا إيا سامر منك دوانا أبو نعم فاني خصنا إيه شيء شرع بات إيه كبير بس يقول أنه لما أنا فتن قال أنه Allah ta'ala ya samu dace da ka jama'a babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi ta ci wannan abu sai ya gudana kamar yadda Allah ta'ala ya ce shi zai ce fa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma Allah ya baka labarin cewa ashe shi kansa wanda ke da wani abu na amfani baya iya amfana da wannan abin da Allah ya bashi sai da ikon wani Allahumma la mani'a lima ataita ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka riga ka bada kyautansa wala mu'tiya lima mana'ta sannan babu wanda ya isa ya bayar da abin da kai ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddi ma'abocin wadata zai iya amfanar da kansa da wannan wadatar gare ka ne dukkanin girma da wadata da kuma yake kaga wannan tsantsar tauhidi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wannan abin ya zama cewa muna a bayan kowace sallah shi yasa Allah ta'ala sun ce wa huwa al-qahir shi Allah da ya kaddara wancan shi ne mai rinjaye fawqa ibadihi wanda yana sama ga bayinsa wa huwa al-hakim al-khabir shi ne mai hikima kuma shi ne mai ba da labari game da ainihin wato abin da kuke aikatawa بما أنها فتان ذلك آه. الإمام الطبري هنا سوى فدن الله تعالى وهو القادر أي وهو القادر على نفعك وضرك الله شيني يئيكم لا يفامن مكد ولا أنفاني هو يقدر عنك وتشم تغفانيك وهو على كل شيء يريده قادر دك أجل الله يسوي فارو ميئيكم أكنسا لا يعجزه شيء yuriduhu babu abin da ke gagarin Allah wanda Allah yake so sannan wala yamtani'u minhu shay'un talaba Allah baya baya hana dukkanin abin da mutum ya nema a wurin sa in ya so badawa shi zai bada kuma ina fata an gane wannan ki sallan ku huwa qadir fawqa ibadihi anan akwai fassara ta malamai da yawa malaman ahlus sunnah wal jama'a daga cikin hujjojin da suke kafawa cewa Allah yana bisa al'arfinsa a saman sammai bakwai yana da nisa da kansa halittunsa shi ita ce akwai wannan ayar Allah ce huwa al-qahir shi ne mai rinjayi fauqa ibadi sama gawa sama ga bayinsa shi wannan tana nuna wannan aqida cewa Allah madaukakin sarki yana ina yana sama mun gane wannan huwa al-hakim al-qadir shi ne nan ainihin wato mai hikima kuma shi ne nan mai ba da labari game da dukkanin abin da kuke aikatawa masani game da wannan Allah madaukakin sarki ya sa albarka abin da muka faɗa Allah ta ci gaba da cewa قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء وإنني بريء مما تشركون Allah ta'ala yake cewa qul ayyu shay'in akbar shahada kace da su menene mafi girman shaida ya kai manzon Allah ka gaya musu menene mafi girman shaida qulillahu ka ce musu Allah ne shahidun baini wa bainakum Allah shine shaida tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha alquran kuma an yi min wahayin wannan alqur'ani li unzirakum bihi don in gargaɗi gare ku da shi alƙur'ani wa man balaga da dukkanin wanda wannan saƙon zai isa zuwa gare shi a innakum la tashhaduna anna ma'a Allah aliyatin ukhra yanzu ko za ku shaida cewa akwai wasu allolin tare da Allah za ku ba da shaida akan haka qul la ashhadu kace ni ba zan ba da shaida akan haka ba ni kam ba zan shaida ba ma'ana ba zan shaida cewa akwai wani abin bauta tare da Allah ba kul inna ma huwa ilahun wahid ka ce kadai Allah madaukakin sarki shi kadai ne wa inni shi ne abin bauta guda daya wa inni ni bari'un mimma tushrikuna lallai ni dinnan na barranta ba ruwana da dukkanin abin da kuke hada Allah da shi a wurin bauta ita wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne an gane wannan cewa tunda an ce ba wanda ya ishe ya shafi mutum da cuta Allah shi ne mai rinjaye to ka tambaye su in ma ba ku yarda da abin da na kawo ba a kun yarda akwai Allah ko zan tambaye ku wa ya biki sammai da kasai wa ya fitar da kwallon rana da wata wa ya hori ka ku cewa ne ne Allah ne to ka tambaye su wai wani abu ne yafi girman shaida a duk duniya gaba daya to tun kafin su bada ansa qul illahu shahidun bayni wa bainakum kace Allah ne shi ne wanda zai yi shaida tsakanin ni da ku zai tabbatar da wane ne mai gaskiya kuma wane ne ke tafiya akan ƙarya yace kuma an yi min wahayin wannan alqur'ani domin in yi gargaɗe da shi wa man balaga da dukkanin wanda wannan saƙon na alqur'ani zai isa zuwa gare shi a innakum la tashhaduna yanzu ko dinnan kuna ba da shaida cewa anna ma Allahi aliyatan ukhra cewa Allah yana da wasu ababen bautan na daban قل لا أشهد كثير سني بان بان شيء أكن هكا قل كثير سياك النبي محمد إنما هو إله واحد كأي شيء ألا وندك أبن بوتا بداء وإنني بريء مما تشركون كما لم يلي إنه na barranta daga dukkanin abin da kuke haɗa Allah da shi a wurin bauta. Domin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance ya so da yawa idan ya taso daga ruku'i yana faɗin wata addu'a mai tsawo wanda galibin za ka canza waɗannan sunni na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu cika ɗabbaƙa su a wurin aiki ba idan ya ɗago sami Allahu liman hamida ya ce ne rabbana wa lakal hamd sai ya ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi sai ce ahli sana'i wal majd ahsanu ma qala al abd وكلنا لك وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد duk wannan yana daga cikin addu'a ɗaguwa daga kuɗi kaga ashe da muna tabbaka waɗannan abubuwa da sirrin su ƙara sun ƙara kyau irin gaggawar da ake yi da daga an farza war an gama to rashin ilimi ke kawo wannan an gane wannan sai da yi wa Allah burace-burace na iska kawai mutum yana cewa shi malami ne amma malam ko sallah bai iya ba tsawon shekaru ana ganin sababbin shehi ne amma ko sallah bai iya ba haka za ga ya rukuni yana bouncing ko bayan shi ya kobari ko ya yi tozo haka dai sujada kaga ya nutsi ya takuri a wuri guda haka dai irin waɗannan sallolin ga su nan Allah ka tsare mana imani bayan wannan jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sa ce ya tambayi su waɗannan mushrikai game da gaskiyar da ya zo da ita wane ne zai fi ƙarfin ba da shaida ai babu ku kamar Allah babu don Allah shi da ya halicci halitta shi ya fi kowa sanin da ya halitta ai ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir kaga wannan shine abin da ya tabbatar maka da waɗancan al'amura imam qurtubi rahimahullahu ta'ala yana cewa kun ayu shay'in akbar shahada da suka ce wai ka ce da su menene yafi girman shaida sai ce wa zalika anna al mushrikina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam man yashhadu laka bi annaka rasulullah mushrikan maka suka ce manzon Allah ya ne zai ba da shaidar cewa kai manzon Allah ne suka ce wa ne النبي محمد شوف نزلت الآية في ون الآية تفوق قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم نفت عن ذلك تكون كل أي شيء kaga ya zama hadda sunan Allah ya gaske ne a shayin ko to shine shi abin da ake nufi anan Allahu akbar shahadatan ay infiraduhu bir rububiyyah وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم تبت المسجد الربوبية لتبت المسجد الألوهية بوتا غري شي كدي شيني مفي جرمان شيدا دزا أبادا شيني مبار شيدا فكان نيدكو على أني قد بلغتكم شي الله يبار شيدا شوا للي إني إنا ما إسر مكد ولن ساقود أكون وصدقت فيما قلته kuma ni na yi gaskiya cikin abin da na faɗa wadda aituhu min risala da abin da ne da awa cewa ni manzo ne to gaskiya nake kai Allah zai ba ku shaida akan wannan an gane wannan kullu ma sannan yace wa uhi alqur'ani ne li unzirakum bihi sai ya ahla makkah dan in yi gargadi da shi gare ku ya ku mutanen garin makka ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن دكن وندا ساقن ونن القرآن ne zai gare shi to an umarce ni da ini in yi gargaɗi gare shi ga wani azaba da ke zuwa a gaba idan mutum bai imani ba shi yasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo hajjatul wada in yi magana yi magana yi magana sai ce ala hal ballagtu ku saurara jama'a shin na isar da saƙo suka ce eh sai ce Allahu fashhad ya Allah ka shaida cewa ni innan na isar musu saƙonka ya Allah sai ƙara ɗebo wata magana in yayyayi sai ƙara ce musu ala hal ballagtu sai da ya gama gaba ɗaya sai ce to falyuballighu shahidu ghaiba duk wanda ya zo nan ya ku jama'a ya isar da wannan saƙon ga wanda baya nan shi yasa saƙon yanzu har zuwa gare mu a yau a lokacin da ake wannan nuna wani ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zai iya rubuta waɗannan maganganun da ka faɗa to za ka ce shi eh ka rubuta daga lokacin aka fara samu ne rubuta ilimin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ga cikin abin da malamai suka faɗa duk ya ga sahabi ne ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana kamar su ka maka shakka ci maka ai hadisin ma ko ya tabbata ba ka da tabbacin cewa manzon Allah ya faɗa ba za ka iya rantsuwa wallahi tallahi manzon Allah ya faɗa kaga wannan yana rusa addini ne gaba ɗaya ya rusa maka addini duka ya sa maka mene shakka an koma wasu an yi amfani da ilimin aunawa da hankali sana iya yarda ko imani a shakka wannan abin bata ne Allah ka tsare wani imani ne to jama'a kun ji kuma Allah da ma ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da muka aiko ka da shi na wannan sako da abin da muka saukar da shi zuwa gare ka daga ubangijinka wa in lam taf'al in ko baka yi haka ba fa ma ballaghta risalata ko fa ma ballaghta risalati a wata qira'a ko baka isar da waɗannan saƙonni na Allah ba wallahu ya'simuka minan nas Allah shi ne kare ka daga sharrin mutane Allah shi ne baka kariya an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi don haka ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin abdullahi ibn amr an asi Allah ya kara mishi yadda don Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayyana anni walau aya jama'a ku isar da saƙona ko da da aya ɗaya ce وحدثوا عن بني عن عن بني عن عن بني اسرائيل ولا حرج فلذلك إيه رويتوا لا بارد بني اسرائيل باب ليس اما تجي ومن كذب علي متعمدا دون بيجن بالقرية بريني ده جنجر يا سن قرية يكي يشي اما المفركي اما ان يفركي لشي اما شي كذا من ذا الله ما يفتوني ايدو ايدو يا باشي وانا كذا كذا ko kaza da kaza addini ne ai manzo Allah ne ma ya fara yi duk wanda yi min ƙarya da gangar in ji manzo Allah falyatabawwa maq'adahu min an-nar ya je ya nema wa kansa wurin zama a gidan wuta in ji Annabi Muhammad kaga wannan akwai tsotar ba shi ko ko ba ka bane Allah ta'ala ya tabbata shi da haka jama'a kun ji duk wanda alqur'ani ya same shi cikin aljannu da mutane to manzon Allah ya zama mai gargaɗi gare shi shi sa ma malamai ke cewa kamar yadda aka rawaito daga al-Qurabi yana Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi yana cewa man ballaghahu al-Qur'an duk wanda al-Qur'ani ya same shi fa ka'annama qad ra'a Muhammada to wannan kamar ya ga manzon Allah ne ya sami'a minhu kamar kuma ya ji magana daga manzon Allah ne gaba ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi Allah ta'ala ya innakum mutashallina anna ma Allah alihatan ukhra yanzu ku za ku shaida cewa akwai wasu ababen bauta tare da Allah wani istifani ne na ne bitawbih na zargi an san ba za su iya ba kuma an san amma za su faɗa din ma ƙarya ne Allah sai ce qul la ashhadu kace da su ni ba zan ba da shaida akan haka ba قل إنما هو إله واحد كشيء سوء شيء الله ما أقول سنتي أبو بوتان بداية وإنني بريء مما تشركون كما لليني ما برنت ما يكرنو فرنو da wannan abin da kuke ainihin wato hada Allah da shi a bauta wanda wannan ya nuna maka cewa dole in zaka tauhidi ka rabu da masu shirka dole ne za ka yi sunna karbi da masu bid'a ba maganin wani ka raba ƙaba ka ce kana can kana can kana bara kana karo ko zai yi wannan a in za a yi karuwancin a yi karo in baran za a yi tsaya a yi bara jima mun gane wannan don kada ka je kai bara a kufai ya zai ji ka ya zai amsa maka ya zai baka babu amma shi yasa Allah ya faɗa mana wata ƙa'ida mai girma a suratul Yusuf Allah ya ce wa annabi Muhammad yana kwantar da hankalinsa yace ka kwantar da hankalinka ya Rasulullah wa ma aktharu an-nas wa law harasta bil mu'minin mafi yawan mutane ba za su taɓa yin imani ba ko da ka yi kwaɗayin su yi imani su samu tsira daga wajen Allah ba za ku yi imani ba kuma ga shi wa ma tas'aluhum alaihi min ajr ba ka roƙon su wani lada a ce sai ka biya ai wannan sakon jama'a ko da an ce sai ka biya za a baka ai zaka iya zaka iya biya ku ko kuwa tun da shi zai kai ka zuwa ga samun tsira sai Allah ya ƙara maimaitawa a gaba yace wa ma yu'minu aktharuhum billah amma ka sani da yawan su ba sa yin imani da Allah illa wa hum mushrikuna fa sai sai ka same su suna hada Allah da wani abu a wurin bauta subhanallah wannan yana maka cewa a shi kai ma ɗin sai ka yi takatsan san sai ka yi ƙoƙari wajen ka kiyaye tauhidinka ka yi ƙoƙari wajen ganin duk abin da za a ce maka wannan abin shirka ne ya zama cewa ka kuɓuta da gare shi ko ba ka yin aiki da wannan al'amari jama ina fata an gane wannan Allah na ɗaukaki take tsare mana imani al-imam al-bagawi alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa معالم التنزيل yana bayani dangane da wannan aya ya nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana nuna wa mutane cewa ne dukkanin abin da mutum zai aikata to ya kokari ya sani wannan abubuwan da aka nuna mana gaba ɗaya saƙon wane ne saƙon wane ne saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ko ba ka da dama a wayi gari a ce ka fita daga wannan iko na Allah subhanahu wa ta'ala dole shi kadai za a kaɗai bauta zuwa gare shi kuma dukkanin wata hujja da Allah ya kamata ya bayyana don gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abin yana nan tabbatacce ne in kai imani da shi ka samu tsira in ka botsare na kuma sai ka halaka Allah ka tsare mana imani mu ci gaba da Allah الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله تعالى شيء ومن أظلم ممن افترى الذين آتيناهم الكتاب waɗannan da muka baiwa littafi shi Yahudawa da Kiristoci ya arifunahu suna sanin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rubuce a cikin littafansu kama ya arifuna abna'ahum irin yadda suke sanin ƴaƴan da suka haifa a cikin su ka taɓa ganin ya haifi ɗa aka nuna na ɗaya ce ba ɗan shi bane yana yiwuwa zai iya haka ne ka ce ko baka gano shi ba a a sai dai in kai makonni kawai ka sauka akan shoulder Allah ke sun san sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda suka san mene sifofin iyayensu ƴaƴayensu Allah ke Allah bin hasaru anfusahum lalle waɗanda suka yi hasarar rayukansu fahum la yu'minu su ne waɗanda suka yi hasarar rayukansu fahum la yu'minuna su ba ta yin imani da Allah subhanahu wata'ala Imam Sa'idi rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa yana cewa yayin da Allah ya bayyana shaidarsa da shaidar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan kaɗin Allah da bauta da kuma irin shaidar mushrikai waɗanda ba su da ilimi tare da su sai Allah ya bayyana cewa su ma Yahudawa da Kiristoci da suka gabace ku sun san wannan shaidar sun san da aiko annabi Muhammad sun san abin da ya zo musu da shi irin yadda ba sa shakka game da ‘ya'yansu ta kowace fuska ina fata an gane kamar yadda an jera maka mutane guda goma aka ce ku waye ɗanka za ka ce wani ne to sun san sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka kangare su in imani saboda ne wai shi manzon bai zo a cikin tsatsan su da dangin su ba kafin har yanzu addinin yahudanci addinin kabila ne sai dai mutum ya ɗauki tsarin yahudanci ya sa ransa kawai amma baka isa maka shiga addinin ba dan kai baka kai ba su addini su na menene addinin dangi ne so ya ba wanda yake zan bai hude sai wanda yake jirin yahudawa ne na asali shi sa addini su ba sai sa ba su da yawa a duniya ba sa yaduwa saboda addini ne na ne na jinsi sai jinsin ba ya hude sannan za a yarda ma ya addini hudanci ka zo da ka'ida malam ka yahudi tula babu Allah ka tsare mana imani Allah ya ce allazina khasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi hasarar rayukansu fawwatuha ma khuliqat lahu suka yi wance kali da abin da aka halicce su domin sa min al-imani wa tauhid da imani da kai da Allah da wuta wa harramuha al-fadla min al-mulk al-majid suka haramta wa kansu falala na wannan mulki mai girma fahum la yu'minuna gashi za ta yi imani da abin da Allah ya aiko annabi Muhammad صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشيء الله تعالى ومن اظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الله تعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا babu wanda ya fi yawan zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya zuwa daga Allah au kazzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah innahu lalle yadda lamarin shi a wurin Allah la yuflihu adh-dhalimuna az-zalimai ba ta taɓa samun rabo a wurin Allah wa yawmin nahshuruhum ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ثم نقول للذين أشركوا أين شركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين الله أكبر الله تعالى يقول ويوم نحشرهم جميعا ranar da za mu tara su baki ɗaya suna na ƙuri sannan mu ce lillazina ashraku ga waɗanda suka haɗa Allah da wani a wurin wuta aina shuraka'ukum allazina kuntum taz'umun wai ina waɗannan ababen tarayyan ina waɗannan allolan da kuka kasance kuna riya cewa su ne ababen bautanku za su kuma ma cece ku a wurin Allah ina suke ثم لم تكن فتنتهم to sannan fitinarsu musibarsu bala'insu bai zama komai ba a wannan rana illa an qalu face sai ka ce wallahi rabbina ma kunna mushrike ce wallahi mun rantsi da Allah ya ubangiji ba mu kasance masu haɗa Allah da wani a wurin bauta ba ka ji shi kafa da Allah ya ga masifa ya ga bala'i ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله يشي المجرمين لا تدوتا برو برو سيكي tsammani su sami tabbacin cewa lalle za su ɗauka cikin ta babu wajen tsira sai a fara maganganu kuma domin alƙiyama malamai suka ce wurare wurare akwai inda za a ba mutum dama ya magana akwai inda ba za a bayyana mutum gane ayoyi ba ya yi magana ba dan haka karashin waɗannan fassar waɗannan ayoyi sai Allah ya kai gobe insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka abin da muka faɗa abin da muka karanta daidai Allah ta yi tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu akhiri Allah ta'ala ka biya mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار akwai yan uwa da suka kawo mana ziyara daga garin ɗan alhaji Usman Lukman da Malam Kamil Allah ya saka muku da alkhairi sun zo duba yaran su suka zo nan wajen daura ta hadda Qur'ani mai girma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya mai da su gida lafiya Allah ya ƙara rayuwa albarka Allah muke roƙo ya tabbatar mana da alkhairi a cikin dukkanin komai اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته